وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa barka mu da wannan lokaci safiya ta asabar 22 ga watan azumi hijiriya 1446 wanda ɗaya kirgin shi ma 22 ne ga watan march 2025 daga wannan masallaci na al'afat da ke cikin garin gombe a wannan ƙasa ta najeriya inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga jizu'u tabara yau za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin suratul insan suran da muka ce 'yar madina ce duk da cewa akwai saɓani wasu suna ganin 'yan makka ce 'yar makka ce amma dai mun fi rinjayar da cewa ita 'yar madina ce za mu tashi aya ta sha tara muna tattaunawa game da aljanna da abin da ke cikinta na karanta mana wa yutufu alaihim yau za mu ga yaran cikin gidan aljanna yara da aka halicce su a gidan aljanna na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Allah subhanahu wataala ke cewa a cikin gidan aljanna dama mun fara tattauna gidan aljanna ne mun yi magana ashabul yamin suya suke yaya cikin aljanna take to yanzu nan muna ganin menene aka tanada a cikin gidan aljanna din Allah subhanahu wataala ke cewa a cikin gidan aljanna wa yatufu alaihim buldanul mukhalladun can bayan mun fada wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan aynan fiha tusamma salsabila da irin abin da ake sha a ciki kofinta na karau ne mai kyau za a shayar da su kafur mizajuha kafura to nan kuma a cikin gidan aljanna wa yatufu alaihim wildanun akwai wasu yara za su ke ɗawafi a cikin gidan aljanna ɗin su kai kawo suke yi allah ya halicce su a gidan aljanna don su ƙara ɗauke kewa wa ɗan aljanna yara abin sha'awa malamai sun kai ruwa rana game da wani irin yara ne an yi ruwaya daga abu alibin abu talib da hassan basari cewa waɗannan ‘ya'yan musulmai ne wayanda suka mutu ba su balaga ba ba su da aikin kwarai ba su da zunubi wasu haka suka faɗa su ne sai Allah ya mai da su haka wasu suka ce ‘ya'yan mushrikai ne haka ‘ya'yan mushrikai ai ba su yi aikin kwarai ba da haka su ‘yan aljanna ne su ma wasu suka faɗi haka amma dai magana mafi inganci magana mafi inganci wuldanul mukhalladun kawai ubangiji ne ya ga dama ya halicce su kawai saboda yan aljanna ba a san su ba wanda ya san su ba su da uba ba yan duniya bane yan aljanna ne haka kawai Allah ya halicce su sune wuldanul mukhalladun kamar da shekul islam wannan kaulin ya zaba wuldanul mukhalladun yara ne madawwama a cikin gidan aljanna masu hidima wa yan aljanna an yi su yara ƙanana don za su yi sauƙin kai kawo duk abin da ake bukata cikin ƙanƙanin lokaci ba ba ba ba ba yaro yayi ba gajiya ta kalla ubangiji ya yi su to za su yi ta kai kawo a kanka don duk abin da kake bukata wai tufa alaihim uldanul mukhalladun saboda kyan yaran saboda kyansu idan ra'aitahum da zaka gansu hasibtahum wallahi zaka zaci su din nan lu'lu'an wani lu'lu'u ne manturan da aka samu guri aka yi shimfida aka watsa lu'lu'u din nan kana kallon su abun sha'awa lu'lu'u in an zuba shi a ƙasa abun abun sha'awa ne lu'lu'an mantura kai ka ce lu'lu'u ce wanda aka watsa su a ƙasa suna da abin sha'awan kallo Allah subhanahu wataala yake cewa yatufu alaihim wildanun mukhalladun ay wa yaduru ala al-abrari innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura din nan to al-abrar din nan mutanen kirkin nan to za su ke kai kawo da abubuwan sha a hannunsu sai wanda kake so wanne za ka sha mai kake son sha yanzu an kawo maka shekarunsu iri ɗaya yaran ba za su tsufa ba ba za su mutu ba izara aitau hasibta lu'lu'an mantura gaba ta biyu wa izara aita aida za ka duba wa izara aita samma da za ka ɗaga kai ka hango cikin aljanna ɗin nan ra'aita na'iman ka da za ka ga kun manya-manyan ni'imomi cikin aljanna ba yanzu nan da za ka iya leƙawa to da za ka ga manya-manyan ni'imomi wa mulkan kabira za ka je ka ga babban mulki mulkin gaskiya da gaskiya shi ne ɗan aljanna zai yi dan aljanna cikin mulki yake ba an gaya mana a wancan karatun ba alal ara'iki yanzurun suna kan gado na mulki suna kalla kallon su gidan aljanna kenan Allah ka samu a cikin ta to wai da ra'aita thamma da zaka leka gidan aljanna lallai da zaka leka can din ra'aita na'iman zaka ga ni'imomi wa mulkan kabira za ga mulki mai girma sultanan bahiran a'addahu lil abrar a'addahu Allah tabaaraka wa ta'ala lil abrar za ga mulki na iya makura da Allah ya tanada shi ga innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura a wasful janna a lokacin da ake sifanta aljanna akwai hadisin da ake kawowa wannan hadisin akwai abun al'ajabi a cikinsa wannan hadisin akwai abun mamaki a cikinsa wannan hadisin akwai abun dariya a cikinsa ba wanda zai ruwaito hadisin sai ya yi dariya sahabbai da suke ruwaito hadisin sai da suka yi dariya annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba su hadisin sai da ya yi dariya kai a cikin hadisin ubangiji kansa sai da ya yi dariya irin tasa shi ne hadisin da za mu ji yanzu game da ni'imar aljanna da girman aljanna hadisin ya zo da lafuza da yawa ƙarƙashin wa'iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira yanzu za a nuna mana mecece mafi ƙanƙantan aljanna mafi ƙanƙantan aljanna kaɗai ta ishe ka ka gane aljanna babbar ni'ima ce hadisan sun zo da hanya hanya hanyoyi daban-daban na dauka mana hanya guda biyu bari mu fara da hanya ta Abdullah bin Mas'ud akwai hanya ta Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira wacce ita ta fitattaro information din amma riwaya ta Abdullah bin Mas'ud kuma ita za ta kai mu point da muke nema sai mu hada hanyoyin gaba daya hadisin nan Abdullah bin Mas'ud an shirya masu rubutu annabi yake cewa inna akhira ahli aljannati dukhulan aljanna anan yau za a baka karatu wane ne zai fito daga wuta na ƙarshe wane ne dan wuta na ƙarshe sannan kuma wane ne dan aljanna na ƙarshe shine ƙarshen fitowa wuta kowa ya ya, ya tsira am- sannan kuma shine ƙarshen shiga aljanna wani mutum ne wannan me sunansa daga wace ƙasa yake daga wani gari yake bature ne balarabe ne fari ne baki ne ƙarshen fitowa wuta ƙarshen shiga aljanna la ilaha illallah wani mutum ne wannan wannan hadisi ne gangariya ingantacce annabi yake cewa wa akhir wa akhira ahalin nari khurujan minan nar shine fitowa daga wuta na ƙarshe rajulun wani mutum ne yakhruju habawan zai fito daga wutan wujiga wujiga yana jan gindi ko yana tafiya kan kafarsa fa yaqulu lahu rabbuhu ubangiji zai ce masa udkhulil janna ka shiga aljanna to ya fito wuta fa da kyar yana tafiya kan kafafunsa yana tafiya kan gwiwa ko yana tafiya a jagindi fa yaqulu sai ya ce rabbi ya ubangiji aljannatu mal'a aljanna a cike take ya Allah to saboda ya san shine na ƙarshe kowa ya shiga aljanna ba kowa sai shi kadai ya ce Allah aljanna nan ta cika fa yaqulu lahu zalika thalatha marrat sai Allah ya ga masa haka sau uku shiga aljanna shiga aljanna shiga aljanna shi kuma yana cewa ta cika ta cika ta cika kaji ubangiji ne fa yake masa magana mun san dan aljanna ba shi da matsala tsakaninsa da Allah su yi ta magana komai zai iya faɗa in dai an ce an yafe maka ka za ka shiga aljanna to duk abin da za ka faɗa babu laifi a wannan lokaci sai Allah ya ce masa aljannan da kake cewa ta cikan kai aljannanka kwatankwacinta shi ne a wata riwaya kenan ka san manya-manyan sarakunan duniya da irin yadda suka sha mulki ya ce e ya yi ta ƙirgo su annabi suleiman annabi waye masu mulki fir'auna ya yi mulki iri kaza sarki kaza har sarkin garin kusa ya kira duk sarakunan da suka yi mulki na duniya wanda ake ji da su sai ya ambata sai Allah ce to mulkinsu na mutanen duniyan nan da kake jin ka ta fara mulkinsu nan to kai an haɗa maka irinsa sau goma an baka shi ne aljanna ta ƙarshe a wata riwaya Allah cewa ya yi girman duniyan nan da kake gani to an ninka maka ita sau goma ita ce aljanna mafi ƙaranci daɗin cikin duniyan nan a duniya fa ba daɗin gidan nan ba ba daɗin wancan gidan ba ba daɗin alajiwa ne ba ba daɗin wane ba ba daɗin yadda amerika suke jin daɗi suka gina ƙasarsu yadda dubai ta ginu a'a duk wani jin daɗi na duniya yadda ka gani kai kuma an ninka maka shi sau goma da girman duniya ɗin sau goma shi ne ƙanƙanuwar aljanna ta ƙarshen ƙarshen ƙarshen ƙarshe wannan fa na ƙarshe kenan bai kai boys quarters ba ina irin idps din nan masu wanda aka gudun hijira suke kwana a jeji to kamar a ce aljannan ka haka ne to ita ce kamar duniya din nan sau goma to nan gurin kawai ya fito mana da sakon yadda aljanna take ne amma bari mu karanta yadda hadisin yake gaba daya sahabbai suna zaune da annabi sai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya manzon Allah za mu ga ubangiji ranar tashin alkiyama annabi ce za ku gan shi mun karanta farkon hadisin nan ba sai na maimaita shi ba zan tafi direct kan inda muke annabi ce za a ga Allah kamar yadda za ku ga wata ko kuma yadda za ku ga rana ba tare da turar reniya ba ba tare da wani ya tare wani ba karkashin fadin Allah madaukin sarki wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira mun tattauna wannan matsala ma na maimaita hadisin ba amma duka hadisi guda ɗaya ne a cikin hadisi din a cikin hadisi din sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutum da zai saura bayan an gama shiga aljanna an gama shiga wuta akwai mutum ɗaya da zai saura shi wannan mutumin yana nan tsakanin wuta da aljanna ne amma fiskansa tana kallon wuta hayaƙin wuta in ya buge shi sai ya shiga tashin hankali yanzu don Allah idan mutum na cikin wuta babban damuwarsa shine me eh tambayan ku nake shine ya fita yanzu ba maganin ya shiga aljanna bane babban damuwarsa shine ya fita to shi ba a cikin wutan yake ba shi wannan hayakin da yake bugansa yanzu babban damuwarsa shine me a dauke wannan hayakin sai ce ya ubangiji isrif wajhi anin nar ya Allah ku bi hadisin nan a hankali fa ku bi shi a hankali yadda zai zo yace ya Allah a juya fiska ta daga wannan wutan kowa ya shiga aljanna yanzu sai ni a bakin wuta ina shan wahala a juya fiska ta qad kashabani rihuha wa ahraqani dukauha zakauha warinta yana takura min hayakinta yana kora fiska ta sai ubangiji zai masa tambaya da sharadi dan adam kenan sai Allah yake cewa hal asaita in fu'ila zalika bika an tas'al ghayra zalik ni fa abinda ban so yanzu na amsa maka haka na dauke fiskanka daga wuta kuma ka ce zaka sake roƙo na wani abu sai wannan mutumin ya ce lawa izzatika na rantse da girmanka ba zan sake tambayinka wani abu ba ni dai Allah ka canja fiskata haka kuna ji na kuna ji yadda suka yi da Allah fayutillaha ma ya sha'o min ahadin wa mithaƙin sai ya ba wa Allah ya ɗau alkawari wa Allah na duk wani abu na alkawari cewa wallahi in ya roƙa inda aka ɗauke fiskansa daga wuta wallahi shi kan ba zai sake tambaya ba fayasrifullahu wajahahu anin nar sai ubangiji ya ɗauke fiskansa daga wuta fa idza aqbala bihi alal jannati ana juya fiskansa kuma daga wuta inda an juya fiskanka da wuta kan sai me za ka kalla sai aljanna ana yin haka ku sai ga aljanna ra'a bahjataha ya ga jin dadin aljanna sakata ma sha Allahu an yaskuta yayi shiru yana ganin abin cikin aljanna sun maƙala to sai yayi magana yace ya rab ya ubangiji kaddimni inda babil janna ka kai ni bakin kofar aljannan mana an karya alƙawari ko ba karya ba to Allah zai masa rahama Allah zai maka rahama ba za ka yi laifi ba kaddimni inda babil janna shi sa hadisin nan rawin hadisin Abdullah bin Mas'ud yana karanta dariya yake manzon Allah da yazo dariya yake a ƙarshe ubangiji sai da yayi dariyan mutumin nan malamai suka ce Allah yana dariya amma irin tasa ba irin tamu shi ya san irin tasa ya ba mu labari annabi ya ba mu labari mun yadda amma ya Allah yake dariya wallahi ba mu sani ba wallahi ba mu sani ba kowa akwai irin nasa ko yanzu misali ina da hannu ina da hannu hannu na ba irin na alaran ma bane mu a mutanen ma ba nawa ba irin nasa bane mai wa nawa yafi nasa tsawo ko nasa yafi nawa gajarta ko ko nasa yafi tsawo ko yaro yana da hannu ƙofar nan ba tana da hannu ba ranar na tura ce yaro je ka kama hannun ƙofa ya je kama ya murda kenan yaro ma ya san ƙofa tana da hannu wannan ke nuna hannun ƙofa irin nawa ne mai yatsu wannan masallacin ba shi da baki ina bakin masallaci ko duk wanda ka ce na bakin masallaci ya gane yana cin tuwo ne kaga irin bakinsa ne to ubangiji yan yada ya ce an ce mana da yayi dariya yana dariya irin tasa ba irin tamu ba ba mu san kuma ta Allah yadda take ba to sai ya ƙara tambaya ce ya ubangiji a kai ni kofar aljanna sai Allah ya ce alaisa qad a'taita al'uhuda wal mithaq ba kai ne muka dau alƙawari ba za ka sake tambayan wani abu ba sai ya ce ya rab la akunu ashka kalqika ya ubangiji kan na zama ni ne Allahu akbar ya ubangiji kan na zama ni ne a sararre a cikin halittunka kowa na aljanna sai ni a waje ko bakin rumfan aljanna a kai ne wajen da kalidin nan fai ƙoro sai Allah ya ce masa ma a sai ta yana ta yi tuka zalika Allah ta tsalghairar zan kai ka bakin aljanna bakin da kalin aljanna ka je ka zauna amma fa ba za ka tambayi komi ba fai ƙoro sai ce lawa izzatik na rantse da girman ka ba zan tambaya ba la as'alu ghayra zalik aini yanzu ka kai ni bakin dakalin aljanna ai an gama fayuti rabbahu ma sha'a min ahadin wa mithaqin fayuqaddimuhu ila babil janna Ya- duk wata kalma da ka sani ta cewa wallahi ba zai roƙa ba wallahi sai ya gaya wa Allah sai Allah ce to akai shi sai a kawo shi fa idza balaga babaha daga ya iso kofar aljanna fara'a zaharataha ya ga kayan daɗin aljanna wa ma fi haminan nadrati wasurur ya ga abubuwan kwanciyar hankali da nitsuwa ya ga wildanun mukhalladun ya ga duk abin daɗin cikin aljanna fa yaskutu ma sha Allahu an yaskuta sai yayi shiru yayi kyam kana jin mutum yayi shiru ya kasa magana akwai zance kenan fa yaqulu to sai ya sake cewa ya rabbi ya ubangiji adkhilni aljanna ka shigar da ni aljanna ka sa ni aljannar mana fa yaqulu allah wai haka ya ibn adam kai kai dan adam dai allah wadare da kai ma agdaraka kana da rudani alaysa qad ataita al-uhuda wal mithaqa alla tasal ghayra alladhi utit ba kai ka dawo alƙawari ba zaka tambayi abin da aka baka ba fa yaqulu ya rab la taj'alni ashqa khalqika ya ubangiji kar ka sani na zamani ne lalatacce cikin duk halittun da kai ni kada yanzu kowa yana aljanna ni ga wuta anan ga aljanna anan kuma ubangiji ga ni ga ka kana da rahama kuma ba zan roki wannan abun in shiga ciki ba fayadhaku Allahu azza wa jalla sai ubangiji ya masa dariya sai Allah ya masa dariya summa ya'zanu lahu fi dukhulil janna sai a ce ku bude masa aljanna ya shiga gidan aljanna fa yaqulu sai Allah ya ce masa tamanna yanzu ba ga ka aljannan ba ka faɗi duk abun da kake so a cikin aljanna za a maka kamar da shugaban ƙasa ya kira ka ka shiga villa ya gana da kai a nema maka wani katafaren guri a ce ka ba da duk tsarin da kake so za a gina maka abin da kake so har inda wajen saukan helicopter da duk za a yi maka yanzu ubangiji ne ya ce duk abin da kake so aljanna ka faɗa fayyata manna ya rika faɗan burinsa ya ce a yi kaza hattan ka a umniyatu har burinsa sai ya ƙare ƙala Allah azza wa jalla sai Allah ma ya ƙara masa ya ce baka ce abu kaza ba baka ce kaza ba baka ce kaza ba ya ce to a da kaza ya ce baka ce kaza ya ce da kaza shi ba ya ce baka ce kaza ya ce yau Allah shi ma haddashi haka aka yi ta yi duk abin da ya fada in ya gama Allah ce in an maka haka ya maka ya ce ya mu sai Allah ce to za a baka irinsa a ninka maka sau goma wannan ba ita ce mafi karancin aljanna laka zalika wa mithluhu ashara marrat asharatu amsalha za a ninka maka ita sau goma haka za a yi maka shi وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إن كليك الجنة والله ذاك نعمة كاغدي wannan wannan ya leko ni'man nan shine karshen fitowa wuta sannan kuma karshen shiga aljanna Allah ya sa muna cikin yan farko farkon shiga ba mu ne wa'inda zamu tsaya ana muna cewa Allah kaza Allah a ai lokacin kana can kana cewa ya Allah Allah a bar shi ya shigo a bar shi ya shigo ne subhanallah hadisi ne mai tsawo na yanke shi ne na ɗauko mana ƙarshen kawai Allah subhanahu wataala yake cewa aliyahum thiyabu aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqun wa'annan al-abrar din yashrabuna min ka'sin kana misajuha kafura din nan aliyahum thiyabu ay ala ulaika al-abrar thiyabun min harir suna da tufafi koraye na alharini marar kauri sundusin khudrin wa istabraqin da kuma alharini mai kauri ma'ana kayansu kala-kala ne a cikin gidan aljanna wa hullu asawira min fiddatin sannan za a saka musu warwaro na azurfa saboda ado wasaqahum rabbuhum sharaban tahura ubangiji kuma zai ta shayar da su ruwa mai tsarki mai dadi wannan tahuran ana fassara shi da dadi mudahharul lahum min kulli adan aw su'i la kadara fihi biwajhin min alwujuh ruwa mai dadi wanda ya kai iya makura haka Allah zai ke shayar da su wasaqahum rabbuhum sharaban tahura inna hadha wannan sakamakon da kuka ji muna faɗa na shiga gidan aljanna kana lahum jaza'an sakamako ne ubangiji zai musu wa kana sa'ayuhum mashkura domin aikin da suka yi a duniya abun yabo ne abun ayaba musu ne sun tashi sun yi sallah sun bi Allah sun rike ibada sun rike addininsu sun nisanci sabon Allah shi yasa sa'ayuhum mashkura al'amarin su ya zama abun ayabe su ne abun a sa musu albarka ne wa kana sa'ayuhum mashkura na'am ana ramma inna nahnu
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna nahnu lallai mu nazzalna alaikal qur'ana tanzila yanzu an dawo ta sabuwar magana Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana halin mutane a ranar lahira ya kasa su kashi biyu akwai yan wuta akwai yan aljanna mun fara da maganar yan wuta yanzu mun kare da yan aljanna to nan gurin kuma Allah sai zai tunatar da annabi abin da ya girmama shi da shi Allah ya girmama annabi da alqur'ani sai Allah subhanahu wataala yake cewa inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila mu ne fa muka saukar maka da qur'ani daki daki ba lokaci daya ba yau a saukar da rabin izo yau a saukar da aya goma yau a saukar da kaza har muka saukar maka da shi duka izo 60 tanzilan saukarwa wa qur'anan farakanahu litaqrahu ala nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qur'ani ne wanda muka rarraba maka shi kadan kadan kadan kadan shine nahnu nazzalna inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila in an ce nazzalna ana nufin kadan kadan in an ce anzalna ana nufin duka to Allah da ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mun ka saukar da qur'anin gaba ɗayan sa a lailatul qadr zuwa sama ta daya kenan daga nan kuma aka yi ta saukarwa shine nazzalna har a tsawon shekarun da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka alqur'ani akwai abubuwa masu nauyi a cikinsa inna sanulki alayka qawlan saqila akwai abu masu nauyi a cikin qur'ani umarnin sa yana da nauyi to haka aka cewa annabi fasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wannan aikin da aka dora maka wa'azi da zaka yi ka wa'azantar da mutane karantar da mutane zaka samu kalubale to fasbir li hukmi rabbika ka zama mai hakuri da kaddarar ubangijinka kala-kala cikin ƙaddaran Ubangijinka, Allah ya yi alƙawari zai taimake ka, Allah ya alƙawari zai taimake ka amma sai ya jinkirta taimakon ba a yi ba har yanzu. Wannan ta akhiru Nasrik, wa ma yana luka min aza da kuma cutar da kai da kafirai suke yi, wannan kar ya tayar maka da hankali, fasbin li hukumin rabbik, wala tuti minhum atiman, kai dai duk yadda za a yi, kada ka yadda ka saurari wani fajiri karka bi wani fajiri ra'ayinsa ya ja naka auka fura balle kafiri kuma wala tuti minhum hajiman aw kabi aw kafura wadaka annaba an sa su zama masu hakuri annabi ce masa akai fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum yadda annabawan baya yadda annabawan baya suka suka yi hakuri suka jure aka ba su wahala kai ma ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli kai hakuri irin yadda wayannan bijimayan annabawa suka yi hakuri ulul azmi din nan guda biyar kai ma kai hakuri akan irin yadda suka yi hakuri ko kuma su hudu har da kai kenan wala tuti minhum atiman aw kafura to sai kuma aka ce wazkur isma rabbika ka ci gaba da ambaton ubangijinka bukratan wa asila safiya da marece wayannan sallolin kan na azhar da la'asar da magarba wanda wayannan ayoyin ka tara su da na bayan su zasu baka salloli guda biyar ko kuma bukratan wa asila ka ci gaba da ambaton ubangijinka wayannan lokuta masu tsada safiya da marece sune zikirin safi da zikirin yamma ka ci gaba da rike su awwalin nahar wa awwalin nahar fi awwalin nahari wa fi akhirih wa min al-layli da daddare kuma fasjud lahu ka tashi kai ta yin sallar dare wasabbihu laylan tawila kuma kayi ta yin tasbihi lokaci mai tsawo na dare kana kadaita Allah kana girmama Allah kana tsarkake Allah subhanahu wataala wannan ke nuna mana falalan sallan dare falalan tashin dare a lokacin da ka shiga jarrabawa duka ga ai jarrabawa annabi ke ciki yana cikin kunci Allah ya ce kai hakuri way out da za a bashi da zai sama masa mafita sai aka ce kai sallah a can wata sura ya ayyuhal muzammin kum min layla illa qalila shi kuma aikin alkhairin yake fiskanta sai aka ce ya bude ta da sallar dare ya bude ta da aikin kwarai kenan in ka shiga matsala sallar dare za ta fidda kai in kana fiskantar abun arziki ko abun matsala sallar dare za ta sa ba za ka sha wahala ba tashi ayi sallar dare wasabbihu laylan tawila kuma lalle abin da kafirai suke masa suna cutar da shi annabi yana cutuwa yana shiga damuwa da tashin hankali shi sa Allah yake faɗa yake cewa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun lalle muna sanin cewa abinda suke gaya maka abinda suke faɗa yana tayar maka da hankali fasabbi bihamdi rabbika ka ci gaba da tasbihi ga ubangijinka wa kun minas sajidin kuma ka zama abin nan wanda yake cikin masu yawan yin sallah sallah ta dare wani waje Allah yake cewa sabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ka ci gaba da tasbihin ubangijinka kafin fitowar rana da bayan faduwar rana wa min al-layli fasabbih wa min ana al-layli wa min ana al-layli fasabbih haka kuma tsakiyar dare ka cigaba da yin tasbihi wa sabbih bi rabbika hina taqum ubangiji yace kai sallah lokacin da zaka tashi wa min al-layli tsakiyar dare ita ma fasabbihu wa idbaran nujum duka wannan ana umarnin sa sallallahu alaihi wasallam da sallar dare da ibada ta dare da yin salloli a wayannan lokuta masu tsada farkon dare da farkon rana na'am sai Allah ya ce musabbihu lailan tawila na'am
inna haula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله سبحانه وتعالى كتوى إن هؤلاء للي وإنن كافرين da mushrikan yuhibbuna alhayata ad-dunya yuhibbuna al-ajila inna haula lalle wannan kafiran yuhibbuna al-ajila su duniya ne a gaban su wayadruna wara'ahum yawman taƙila amma kuma sun manta da cewa a gabansu akwai ranar basifa da bala'i ita ce ranar tashin alkiyama wa yadda runa wara'ahun yawman taƙila sun mance da cewa a gabansu kuma wa yadda rukuna karfa zuhurihim a baya sun mance cewa akwai yawman taƙila akwai rana mai nauyi fala ya amaluna lahu ba sa yin aiki saboda samun tsira ranar tashin alkiyama shi Allah ke cewa fa idza nuqira fin naqur mun tattauna kan wannan aya din fadhalika yawma idhin yawmun asir rana ce mai tsanani rana ce ta tashin hankali alal kafirina ghairu yasir wannan ranan ba a bar ba a bar ba a bace ba a bace mai sauki ba ga kafirai Allah subhanahu wataala ke cewa nahnu khalaqnahum mu ne muka halicce su wa shaddadna asrahum kuma muka karfafa halittarsu al asrahum yani khalqahum mu muka halicce su muka ba su halitta mai ƙarfi wa idza shi'ina idan mun ga dama ba ma maganar mu kashe su a tashin alkiyama bane a yanzu in mun ga dama baddalna amsalahum tabdila sai mu canja kaman su canjawa tantinin a kawar da su iya sha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana zalika ala allahi yasira idan ubangiji ya ga dama yanzu nan zai canja ya zo da wasu daban wannan ba wani abu ne mai wahala a wajen Allah ba iya sha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza shina baddalna amsalahum tabdila wani waje Allah yake cewa wa ma nahnu bi masbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun ba wani abu ne a wajen mu bai mun ga manzo mu canja ku mu kawo wasu daban walaqad alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun ai kun san yadda muka yi muku halitta ta farko inda da misali a ce ana cinawa Allah subhanahu wataala ce inna hadhihi tadhkira wannan suran da ake karanta muku wa'azi ce inna ayati hadhihi sura tazkirun linnas wa'azi ne ga mutane abinda ake karanta mutun ya tsaya wa'azintu da su ya dauki darussan da suke cikin sa faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila yanzu zabi ubangiji ya baka in kaga dama ka dauki hanyar kwarai dama sura din ta kasa mutane kashi biyu ta ga ya maka kashi na farko yan wuta sannan kashi na uku na biyu innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura an gaya mana sifan yan aljanna to fa man sha attakhadha ila rabbih sabila wanda ya ga dama ya zabi hanyar da yake so inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura an baka hanyoyi guda biyu ko ka dauki hanyar mutunci ko ta rashin mutunci duk wanda ka dauka ubangiji a shirye yake zartar da kai akai Allah yake cewa wa ma tasha'una illa ay sha Allah karka manta fa har da can ka zabi nagarin ubangiji ne yake san yake kaddara maka ita inna Allah kana aliman hakima Allah subhanahu wataala masani ne wanda yake da ilm al-azali al-abadi tunda mai ilimi ne har yau mai ilimi ne har abadin abada mai ilimi ne yana da ilimi attam fala yakfa alaihi shay'un ba abin da yake bace yake shiga duhu wa ubangiji sannan kuma mai hikima muttasifun bil hikmati al azaliyyati al abadiyya bil hikmati al baligha Allah shine mai hikima cikakkiya a duk abin da yayi akwai hikinkimo a cikin ta yadkhulu man yasha'u fi rahmati yudkhilu man yasha'u fi rahmati ubangiji shi yake shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa wa zalimina su kuma azzalimai a'adda Allah ta'ala lizzalimina anfusahum bishirki wa tarkil tauba azaban mu'liman muji'an kafire kuma da suka haukan shirka suka bar tuba suka bar tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su kuma suna tattare da azaba mai radadi azaba mai tsanani Allah ka tsare mu daga ita wannan shine karshen sura suratul insan ita ce surar mu ta goma wanda daga ita sai suratul qiyama suratul mursalat ko suratul mursalat ita ce sura ta ƙarshe a karatunmu na wannan shekara insha Allah ta'ala da ita ce zai zama mun samu izu biyun da muke yi a kowace shekara na'am ala ramma mu shiga suratul mursalat na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع wannan ita ce sura ta biyu a cikin surori goma sha ɗaya da muka yi wacce aka buɗe ta da rantsuwa wa zai gaya mana sura ta ɗayar ɗaga hannu za ka yi na'am nun ina wajen rantsuwan wal qalami Allah ubangiji ya rantse da al qalami nun wal qalami wa ma yasturun sai yau muka shiga ta biyu wal mursalati urfan ya zamu yi mu gane rantsuwa ne alaman gane rantsuwa din ne kasra ba saboda ya zo da kasra sabanin yadda wata ta faɗa da muka so ta ce cikin surori na rantsuwa akwai alhaƙatu muka ce ai zamma ne wannan rantsuwa za ta zo da wawu wallahi ko billahi ko tallahi kaga nan ta zo da wawu ɗin wal mursalati wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dhikra udran aw nudra inna ma tu'aduna lawaqi wannan shine amsar rantsuwa din duk inda aka yi rantsuwa to ana bukatan amsanta yanzu idan mutum ya ce wallahi tallahi sai yayi shiru me zaka ce masa eh eh in ya ce wallahi tallahi sai ka ce masa me sai ka ce masa me ya faru ko kuma me ya ce dole in kai rantsuwa sai ka faɗi abin da ya sa ka rantsi wallahi tallahi zan yi azumi wallahi tallahi ba zan yi azumi ba wallahi tallahi zan baka miliyan goma eh wallahi tallahi sai ka ban miliyan ashirin inda ka rantsi akwai amsa kana rantsuwa akwai amsa yanzu da Allah yake cewa nun wal qalami wama yasturun Allah ya rantse da alƙalami to me yasa Allah ya rantse na'am na'am na'am ina abin rantsuwan a cikin karatu la nun wal qalami wama yasturun kowa innaka la ala khuluqin azim ne ko ma an tabi ni'imatu rabbika bi majnun duk zai dauka na rantse da Allah na rantse da alqalami ma an tabi ni'imatu rabbika bi majnun kai ni'iman da Allah kai ba maukaci bane ya fito ko bai fito ba ko kuma nu na aka wunin ko wal qalami wa masu na rantse da alqalami wa innaka la ala khuluqin azim kana kan dabi'a na gari to nan gurin kuma da aka ce wal mursalati urfan na rantse da iska wacce take bibiya wata ta tafi ko kuma wal mursalati urfan na rantse da annabawan Allah wanda wani ya zo wani ya biyo bayansa inna ma tu'aduna lawaqi abinda nace muku zai faru da na tashin kiyama wallahi sai ya faru shine amsar rantsuwa din Allah ya rantse da wal mursalati urfan al mursalat an yi ta kai ruwa rana malaman tafsiri wasu ka ce walmursala ce urfan abinda ake almursala shi ne iska allah ya rantse da iska wacce take bibiya wal'urfu urfun nan da ake nufi shi ne mutatabe attatabo wasu ka ce walmursala ce ana nufin mala'iku wasu ka ce annabawa urfan sun ma'arsal na rusulana tattara annabawan da muke turowa masu bin wani ya zo wani ya taho wani ya zo fal'asifati asfan ita ma iska ce duka asifat ɗin Allah ce wal mursalati Allah ya rantse da iska allati tursalu mutatabi'a wanda ake aiko ta ɗaya bayan ɗaya a jere a jere a jere sai ba ba ha ba'dan wannan sashin ya biyo sashi haka take shi sa wani waje Allah yake cewa wa arsalna riyaha lawaqiha haka muke aiko da iska huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati ya aiko iska wannan ta taho wannan ta taho dan ta nuna maka a bayanta akwai ruwa da zai zo akwai wata rahama da za ta zo falasifati asfa Allah subhanahu wataala ya ƙara rantsuwa da iska mai tsananin kadawa dama mun fada ubangiji zai rantse da duk abin da ya ga dama amma kai ba za ka rantse ba sai da wa sai da ubangiji shi kadai man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ba za ka rantse da annabi ba kamar yadda mutanenmu ƴan uwanmu misrawa yanzu zaka ce wan nabi na rantse da annabi la wan nabi ka rantse da annabi akwai masu rantsuwa da mala'ika jibril akwai masu rantsuwa da aradu aradu halittan Allah ne ce kai haka ne da gaske ne ce aradu da gaske ne haram akwai masu rantsewa da yasin in ka rantse da yasin ga masu fassara yasin sunan annabi ne wanda kuma ba haka bane ba haramun ne ka rantse da sunan annabi in ka rantse da yasin cewa zancen Allah ne wannan ya halatta zaka yi rantsuwa da Qur'ani duka babu laifi a ciki domin kalamullahi tabaaraka wa ta'ala ne Allah ya ce wan nashirati nashra Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da mala'iku allati tanshuru ma dubbirat wanda suke baza abin da dukkan Allah subhanahu wataala ya zartar falfariqati farqan Allah rantse da mala'iku waɗanda suke rabe gaskiya da ƙarya wannan aikin da Allah subhanahu wataala ya saka su yafruqu bainal haqqi wal mala'ikati allati ta'ti bima yafruqu bainal haqqi wal batil Allah rantse da mala'ikun da suke zuwa da abin da zai bambance gaskiya da ƙarya fal mulkiyati dhikra Allah ya rantse da mala'iku allati tuballigu rusulallahi wahyahu almudhakkira bil haqqi bi ibadihi wanda suke isar da suke isar da sakonni zuwa ga annabawan Allah wanda take tunatar da su gaskiya ta bautar da Allah subhanahu wataala ya dora musu Allah ya ce uzran wannan wahayi din uzuri ne akan halittu ba za a zo ran kiyama kace ba isar mana da sako ba uzuri ne au nudran sannan kuma gargadi ne daga azaban Allah bashiran wa nadira to ga jawabin rantsuwa ne inna ma tu'aduna lawaqi lallai abinda aka yi muku alkawari innal ladhi tu'aduna bihi min alba'th yawm yawm alqiyamah wal hisabi wal jazaa abinda aka yi muku ran tashin alqiyama za a yi tashin alqiyama za a yi sakamako za a auna ayyuka dan wuta zai shiga wuta yan aljanna za su shiga aljanna lawaqi wallahi sai ya faru yana nan tafi kamar yadda aka zo a wajen ana ba mu labarin warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina Allah shi inna Allah la yukhlifu al mi'ad inda ma tu'aduna kenan abinda aka yi alƙawari Allah ba zai karya shi ba lalle zai faru wani waje Allah yake cewa ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun inna ma tu'aduna lawaqi'un lalle abin da aka yi alƙawarin nan tabbas sai ya faru ya ya ake kiyama ta faru wata abubuwa ne suke faruwa a ce yanzu kiyama ta tsaya su ne za mu ji su a gurguje na'am
فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
Allah subhanahu wata'ala yake cewa kiyaman nan za ta tashi idan nujumu tumisat a duk lokacin da tauraru suka shafe ba su da haske babu labarinsu an samu matsala kenan ya tabbata hadisin muslim in ba na banta ba hadda bukhari ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annujumu amanatul lissama kun ga taurarin nan shine zaman lafiyan sama shine security na sama fa idza zahabatin nujumu atas samaa matu'at inda taurarin nan suka tafi to sama alƙawarin da aka yi za ta zo za ta wargaje za ta ruguje ba labarinta shine wa fa idzan nujumu tumisat idan yau taurari aka ce sun tafi babu duhu babu hasken su sai duhu sama ta yi duhu wa idas sama'a wa idas sama'u furijat sama kuma duk ta tsatsage dama daga taurari sun tafi abu na farko ya faru kenan sama da ta tsatsage ta zama mai rauni kamar yadda makaranta a wasu ayoyinmu a baya wan shaqqati sama'u fa hiya yawma idin wahiya mun karanta a cikin suratul haqqa ba sama za ta tsatsage ta zama mai rauni idan sama'u furijat kenan wa futihati sama'u fakanat abawaban haka kawai zaka daga ba mun fada ba a cikin tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى akwai tsatsagi akwai kofa to babu tsagi ba wani karkata ba gangara ba tudu ba daidai take amma wa futihatis sama'u fakanat abawaba a ranan da ka saman ta samu kofofi to ranan tashin alkiyama ta zo shi sa wani waje Allah ke ta izas sama'un fatarat in sama ta tsatsage izas sama'un shaqqat in sama ta tsatsage wa izas sama'u furijat idan sama ta tsage sai Allah ke ta wa izal jibalu wa izal jibalu nusifat ko idan duwar watsu ta zama gari in duwar watsu ta nitsu ai wa idza quri'atil jibal duwatsu ga an sun bubbugo kansu wa tafattatat fasarat haba'an da kanta take faffasa kanta ta zama kamar ƙasa kuma da Allah ke faɗa wa yasalunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasban haka ubangiji zai nike ta dutse fa dutse fa a ranar tashin alkiyama fa ya zaru haƙa'an sassafan la tara fi ha'i wajen wala amta haka za ka ɗauka ga duniya ba tudu ba gangare ubangiji ya mai da ita flat duk duwatsun da gani sun zama flat wa bustatil jibalu bassan fakanat haba'an munbatsan haba'an munbatsan za ta zama yadda za ka ɗau gari an niƙa da kyau ko ba an niƙa ba kai wannan barza suka me sunansa wannan barza aka yi a tanka dai a mayar da shi to shi wannan lukui yake zuwa kaman kaman fulawa wa kanat jibalu kasiban mahila yadda zaka matsa auduga ka dauki auduga ina masu aikin asibiti wannan audugan da ake sa muku yadda zaka dauko ta haka mai rauni marar mutunci haka zaka haka dutse zai zama kaman gashin dabbobi an jeme gashin an cire fata shi kuma yana zube haka zai zama ran tashi kalkiyama daga ka ya faru to al'amarin ya lalace wa idan rusulu uqitat idan kuma kaga annabawa an tara su waje guda an zo assembly la ilaha illallah yadda zaka tara ƴaƴanka ina kuke ku zo ku min bayani idan aka ga annabawan Allah ya tara su ya ce ku zo nan wurin la ilaha illallah an samu matsala a yi wa annabi tambaya kaga ya shiga tashin hankali annabi nuhu ba Allah zai kalle shi ya ce ya kai annabi nuhu ka isar kuwa ya ce wallahi Allah na isar Allah ya ce ya annabi nuhu waye shaidanka ya ce ga jama'ata Allah ya tambayi jama'arsa ya ku jama'ar annabi nuhu ya isar suka ce mu ba wani abu da ya isar mana bai isar mana da komai ba mu ba mu manzo ma bai zo mana ba a sake dawa kan annabi nuhu a ce ga mutanenka sun ce ba isar ba kuma Allah ya san ya isar din sai Allah ce wa zai maka shaida annabi nuhu ya ce muhammadu da jama'arsa za su min shaida tunda nawa sun ki su yi annabi haka za a tara su Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas al'ummar annabi muhammad za su yi shaida akan mutane irin su annabi nuhu da sauran annabawa يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم haka Allah zai tambaye ce ya al'amarin yake wa idan rusulu uqitat in aka tara su fi waqtin muaqqatin muhaddadin lahum a lokacin da aka tanada za a tara su li yawmil fasl saboda rana ce da za a yi hisabi hada yawmul fasli jama'anakum wal awwalin wannan ita ce ranar da muka tara ku da ku da ƴan farkon ku can wannan ita ce ranar raba gardama sai Allah ce wa ma adraka ma yawmul fasl ka san wace ce yawmul fasl din ka santa ko baka santa ba to in baka santa ba wailun yawma idin lil mukazzibin rana ce ta azaba da halaka ga waɗanda suka ƙaryata to insha Allah idan muka zo za mu tattauna game da wailun yawmu idlil mukazzibin me yasa ce ta maimaituwa a cikin sura din wa ma adraka ma yawmul fasl me aka sanar da kai da yawmul fasl kamar da Allah ya fada wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin al'amarin duka na Allah ne a ranan kowa ba shi da katabus har annabawan Allah da zaka zo ka ce mana wai a ranar akwai wani wali da yake da aljihu 70 zai tattara mutane sa aljihu ya zagaya ta bayan Allah ya kai su aljanna kuna nan wai kuma ka yadda saboda baka da hankali kai mahaukaci ne wanda annabawan Allah ma kowa yana ta kansa tana maganin wai akwai wani wali mu waliyin mu Allah ne inna waliyallahu alladhi wa yatawalla salihin Allah ka samu a cikin su insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya kai mu zamu tashi alam nuhlikil awwalin aya ta 16 kuma fatan mu gobe mu karasa wannan sura din ya zamana mun kammala target ɗinmu shi ne izo biyu Allah Ubangiji ya mana jagoranci za mu dakata a nan gurin subhanakallahun wa hamdik na shaɗu Allah ilaha ilata na sabbuka na tubu ilai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu